أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 21 ga watan muharram wata na daya a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan makaranta mai albarka madarasatul nurul qur'an da tahfizul wahayi karatunmu da ya gabata mun tsaya muna cikin suratu safatu sura ta 30 da wannan bakwai mai awi 182 kenan mun tsaya ne bisa kan aya ta 74 za mu tashi bisa kan aya ta 75 faɗin Allah ta'ala wa laƙadina dana nufin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نعم ونجيناه وآله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين نعم سلام على نوح في العالمين Allah ta'ala ya ce wa laƙadana dana Nuhun hakika annabi Nuhu ya kiraye mu falla ni'mal mujibun to ma dalla da masu karbawa wa najjaynahu wa ahlahu kuma muka tseratar da shi da iyalin shi min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma waja'alna dhurriyyatahu humul baqin kuma muka sanya zuri'an shi sune masu wanzuwa wa tarakna alaihi fil akhirin kuma muka bar mashi yabo mai kyau a cikin mutane na ƙarshe salamun ala nuhin fil alamin aminci ya tabbata akan annabi nuhu a cikin tahalikai Allah ta'ala ya ce wa laqad nadana nuhun haqiqa annabi nuhu ya kiraye mu annabi nuhu ya kiraye Allah nadana nuhun minan nida' da ma'ana al-istighasa daga nida ne wanda yake nihin ma'anar neman agaji kenan wannan kiran kira ne na neman agaji Allah ta'ala ya ce ma dalla da masu karbawa kamar annabi nuhu ya kirayi Allah yana mai neman agaji da taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a sai Allah ta'ala ya karba mashi kuma ya biya mai bukatun shi a daidai lokacin da yake tsananin bukata to shi yasa sai Allah ya yabe kanshi yace fala ni'mal mujibun ma dalla da masu karbawa ma'ana fala ni'mal mujibuna lahu nahnu ma dalla da masu karba mashi kiran shi mu su Allah wannan kiran da annabi nuhu yayi ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗe shi a cikin suratul nuh can karshen suratul nuh yace wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara annabi nuhu yace ya ubangiji kakkabar wani mai zaman gida daga cikin kafirai a bisa ban kasa innaka in tadarhum lalle idan ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kaffara kuma ba za su haihu kowa ba sai fajiri kafiri saboda laraba suna cewa la talidul hayyatu illa al-hayyata macijiya ba ta haihu kowa sai macijiya annabi nuhu ya fahimci mutanen nan ba za su yi imani ba kuma allah ya yi mai wahayi ya sanar da shi cewa wanda ya yi imani an raga an kubule kofa wato babu wanda zai kara daga wanda suka yi shi kenan ku sai annabi nuhu ya game amfanin zaman ɗayan banza bisa ban ƙasa gwamma ya roƙi allah allah ta'ala ya hallakar da su domin in suka ci gaba da rayuwa to ba hayayyuwa maciji ya haihu maka kaza ko ya haihu zakara ko mutumin banza wa yake haihuwa dan banza ɗan iska wa yake haihuwa ɗan iska wato don haka makiyin Allah zai ci gaba da haihun makiyin Allah ne wala yalidu illa fajiran kafara to tun da haka nan ne ya Allah kakkabar wani kafiri ya ci gaba da zaman ƙasa ya ci gaba da zama a bisa doron ƙasar nan Allah ya bayyana a cikin suratul kamar cikin addu'ar da annabi nuhu yayi da kiran da Allah ta'ala ya karba ma annabi nuhu yace kazzabat qablahum qawmu nuhi fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir kiran da annabi nuhu yayi ma ubangijin shi shine yace ya Allah an yi rinjaye a kaina ba ni iyawa fantasir Allah ka taimake ni ka kawo mana taimakonka don haka sai Allah ta'ala ya ce falla ni'mal mujibun to ma dalla da waɗanda suka karɓa wa annabi nuhu kiran shi kamar Allah yana yaban kan shi akan karɓawar da yi wa annabi nuhu lokacin da yake cikin tsananin bukata to shi sa Allah ta'ala ya ce wa laqad nadana nuhun falla ni'mal mujibun sai ya ce wa najjaynahu kuma muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalin shi min alkarbil azim daga bakin ciki wanda yake mai girman gaske Allah ta'ala ya faɗi cewa bayan ya karɓa ma annabi Nuhu to ya kubutar da shi ya tsiratar da shi sai ce wa ahlahu da iyalin shi iyalin shi sune wanda suratu hud ta ambata cewa wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawl wato da iyalin ka sai dai wanda magana ta riga ta gabata akan su cewa su halakaku ne ba su cikin wanda Allah zai tsiratar da su kaga cikin wanda ba su ciki akwai dan shigo innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih akwai matar shi daraba Allah matalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut dan haka ita matar shi ba ta cikin iyalin shi wanda aka tsiratar wannan ne ya sama wasu malaman tafsiri suka ce wa najjaynahu wa ahlahu ahlahu suka ce su ne atba'ahu mimman amana bi mabiyan shi daga cikin waɗanda suka yi imani da shi muka tseratar da shi da shi da mabiyan shi kenan ko kuma da shi da iyalan shi waɗanda suka yi imani da shi suka bi shi min alkarbil azim daga bakin ciki wanda yake mai girma alkarbil azim shine bakin ciki da matsala lokacin da ta kai makura lokacin ake kiranta da alkarbil azim kamar da alkur'ani ya maimaita irin haka a cikin suratul anbiya da sauran surori to anan menene alkarbil azim wanda Allah ta'ala ya tseratar da su daga gare shi shine bala'i da kata'i na ruwan dufa na wanda ya halakar da mutane Allah ya tseratar da annabi Nuhu da shi da iyalan shi da waɗanda suka yi imani da shi daga wannan bakin ciki mai girman gaske Allah ta'ala ya ce waje anna zurriyatahu humul baqin kuma muka sanya zuri'an shi sune masu wanzuwa zuri'an wa zuri'an annabi Nuhu kenan Allah ya sanya zuriyar annabi Nuhu ita ce mai wanzuwa ita ce mai wanzuwa a bisa ban ƙasa duk wanda ka gani nan ka dafa kan shi ka ce yana ciki domin Allah ya ce zuri'ar annabi Nuhu ita ce ta ci gaba da wanzuwa bisa ban ƙasa kenan wadda ba zuri'ar annabi Nuhu ba fa wannan ta yanke ta ƙare Allah bai barta ba cikin wanda suka ci gaba da wanzuwa yasa Abdullahi ibn Abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi yace lokacin da Allah ya tsiratar da annabi Nuhu a cikin jirganyar ruwa babu wanda ya saura da rai sai ƴaƴan annabi Nuhu amma mata da maza wanda aka tseratar da su duka sun hallaka sun mutu wanda kadai suka rage su ne 'ya'yan annabi nuhu maza da mata to sai sai ibn abbas ya ce wannan shine faɗin allah ta'ala wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqi shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce kamar da sa'id ibn al-musayyib ya ambata yace annabi nuhu bayan shi dukkanin halittu na ɗan adam to cikin zuri'an shi ne ya ce kaga dama asalin zuri'ar annabi nuhu wato mutum uku ne akwai sam wanda shi shine tushen larabawa da turawa nasaru da yahudawa da sauransu daga samun ne asalinsu na biyu wato shine wannan ham wanda shi kuma hamu wannan shine tushen turkawa da yajuju da majuju da ire-irensu akwai kuma wato yafis wanda shi kuma wato afwan kenan yafis wannan shine tushen turkawa da yajuj da majuj wancan hamishi shine tushen bakake gaba ɗayan bakake kasa aka ce bakake to ana nihin kamar mutanen indiya duka ana lissafa su cikin bakake kamar mutanen wato mutanen abin nan indinuzi da sauransu duka dai duk wani wanda ba bature ba ba cikin kalolin balarabawa ba to ana lissafa shi cikin waɗanda suke to duka waɗannan kaga kenan zuri'ar da suka yi saura gaba ɗaya bisa ban ƙasa zuri'ar annabi nuhu ce ko dai ya zamo mutum yana da dangantaka da sam ko kuma yana da dangantaka da ham ko kuma yana da dangantaka da yafis wa'annan guda ukun su ne 'ya'yan annabi nuhu wanda dukkanin halitta daga gare su ne waɗanda suka yi saura a bisa ban ƙasashe sa Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zuri'ar annabi nuhu su ne waɗanda suke wanzuwa wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce abinda ake nihi da waja'alna zurriyatahu humul baqi shine muka sanya zuri'ar annabi nuhu ai waɗanda suka yi imani da annabi nuhu humul baqin sune masu wanzuwa suka ce ana nihin wanda suka yi imani da shi in banda haka nan ai alqur'ani yayi nuni akan cewa akwai wasu al'ummomi daban wanda ba zuri'ar annabi nuhu ba kuma sun ci gaba da rayuwa kamar suratul isra'i da Allah ya ce zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan shakura kaga nan ma'anan shi ya ku zuri'ar wanda muka ɗauka cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu kenan nan allah yana kiran wato wasu yana kiran su yana tuna musu cewa asalin su wasu cikin zuri'ar wanda aka ɗauka tare da annabi nuhu ne cikin jirgin ruwa sannan a cikin suratul hud allah ta'ala ya nuni akan cewa bayan jirgin ruwa ta tsaya allah ya tsiratar da annabi nuhu da ma wasu al'ummomi ko qila ya nuhu hubitu bi salamin minna wa bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum kenan wannan ayar ta nuna cewa akwai wasu al'ummomi da suka wanzu bayan an tseratar da annabi nuhu kenan wanda ba cikin zuri'an shi ba don haka kenan wasu malamai suka ce akan cewa ja'alna zurriyatahu humul baqin abinda ake nihi shine zuri'an shi wanda suka yi imani da shi Allah ya sanya su sune masu wanzuwa amma ya halakar da wanda suka kafirce mai kamar da wannan ayat ta nuna karar a cikin suratu hud sai Allah ta'ala ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin wa tarakna alaihi fil akhirin kuma muka bar mashi ambato mai kyau a cikin na ƙarshe shine tarakna alaihi ma'ana sana'an hasanan ko sana'an jamilan muka bar mashi kyakkyawan yabo fil akhirin a cikin na ƙarshe yana cikin wato girmamawa da Allah yake yi ma bawa ya bar mashi kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo a cikin wato al'ummar da za su zo na baya wannan kuma yawanci Allah yana yi wa mutanen da suka shibka alheri suka gina alheri cikin al'umma ko kuma waɗanda suka karantar da alkhairi kamar yadda Abu Isa haka ya faɗi akan malamai ya ce shi ilimi wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta wa law fuqitta ya ce idan kai ka tsaya jahili to za a rasa ka kuma ga kanan ga ka amma babu kai ya ce in kuma kai ilimi babu kai kuma sai ka zama akwai ka yanzu mutum nawa za su zo suna gardama suna faɗa akan wani abu sai wani wanda ya jima da mutuwa nan da shekara dubu shi zai raba masa gardama ce ashe a duba littafin wali sai a zo a duba da an duba shi kan nan sai wuta ta mutu kaga kenan har yanzu yana nan ko wutar da masu rai ba su iya kashewa amma saboda shi Allah ya wanzar da ambatan shi sai zama shi zai iya kashe wannan wutai to suka ce wato tarakna alaihi fil akhirin kamar yadda wato laraba suke cewa zikirul fata umru hussani ambatan mutum bayan mutuwan shi ambato mai kyau wannan rayuwa ce ta biyu Allah ta'ala yake bashi to Allah ta'ala ya girmama annabi nuhu ya bashi ambato mai kyau wanda a tarihi an ce hamma guzawa ji suke su mabiya annabi nuhu ne maguzawa ma suna jingina kansu ga annabi nuhu a asalin maguzancinsu kaka ga annabi nuhu bai da alaka da maguzanci amma saboda dai kwatankwacin jingina kai da yahudawa suke ga annabi ibrahim da nasarawa kwatankwacin haka ne wasu malamai sun ce ma'anar wannan aya wa tarakna alaihi fil akhirin shine salamun ala nuhin fil alamin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun alamin kamar Allah ta'ala ce sai muka bar mashi wato muka bar ma annabi nuhu a cikin al'ummomi na ƙarshe mi muka bar mai muka bar mai kalmar salamun ala nuhin kalmar cewa kukuta da aminci su tabbata ga annabi nuhu fil alamin a cikin halittun Allah gaba daya abinda muka wanzar ma annabi nuhu kenan wannan fil akhirina wa tarakna alaihi fil akhirina al akhirina an fasara shi da fasarori guda biyu akwai malaman da suka ce al akhirina sune ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al umma annabi muhammad sallallahu sune al akhirin akan haka kenan sai zamo Allah ya bar ambato mai kyau ga annabi nuhu har cikin al umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana ambatan shi ambato mai kyau fasara ta biyu shine wa tarakna alaihi fil akhirina muka bar mashi wato a muka bar mashi yabo mai kyau a cikin na ƙarshe suka ce al'akhirina su ne al'ummomi gaba ɗaya wanda suka biyo bayan shi to cike kam hadda annabawa domin dukkanin annabawa Allah ta'ala ya masu umarni su goyi da annabi nu tun da Allah ya aiko annabi nu ba a taɓa turo wani annabi ba sai an mai umarni ya koyi da shi in kana so ka gano haka karanta wata aya cikin suratu shura Allah ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi wa nuhan wallazi awhayna ilayka sai Allah ta'ala ya ce salamun ala nuhin fil alamin kubuta da aminci ya tabbata ga annabi nuhu a cikin halittun Allah wannan salam shine ma'ana assalamatu min su kubuta daga duk wani mugun abu da duk wani abu mai maimuni ko mara kyau ya tabbata ala nuhin akan annabi nuhu fil alamin a cikin tahalikai sai Allah ta'ala yace inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu su Allah kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa kamar zaka ce wai mi annabi nuhu yayi Allah ya mai wannan yabon ya yi ta yabon shi kuma har ya bar yabon shi da ambato mai kyau a cikin al'ummomi na baya su yi ta ambaton shi da ambato mai kyau sai Allah ta'ala ya ce kyautatawa ya yi wajen addini da bautar Allah kuma ba shi kaɗai ba duk wanda ya irin wannan halin nashi to Allah ta'ala ya ce sai mun yi mai irin wannan sakamakon inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa innahu من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين نعم ثم أغرقنا الآخرين الله تعالى يتي إنه للشي النبي نوح من عبادنا yana daga cikin bayinmu almu'minina masu imani thumma aghraqna al-akharin sannan muka nitsar da ragowar ma'ana sauran mutanen wanda suka kafirce muka nitsar da su a cikin ruwan dufa na aka hallakar da su na'am وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئبكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين وإن من شيعته الله تعالى يتي للي ينا daga cikin mabiyan shi la Ibrahim akwai annabi Ibrahim idh jaa rabbahu yayin da yazo ma ubangijin shi bi qalbin salim da zuciya kubutatta idh qala li abihi wa qaumihi a yayin da yace ma baban shi da mutanen shi ma za ta abudun mi kuke bauta ma a ifkan alihatan dunallahi turidun shin kyaran ƙarya na alloli koma bayan Allah kuke ne fama bannukum da rabbil alamin to min ke zaton ku game da ubangijin ta halikai Allah ta'ala ya ce wa inna min shi'atihi lalle yana daga cikin mabiya annabi Ibrahim wato annabi Nuhu waɗanda suka bi annabi Nuhu a cikin addinin shi la Ibrahim akwai annabin Allah annabi Ibrahim kalma na shi'atihi shi'a asalin shi'a a yaren larabci shine a'wan shi'atul rajul a'wanu sune mataimakan mataimakan shi waɗanda suke goyen bayan shi sune shi'an shi yasa kaga wanda suka goyi bayan Ali bin Abi Talib sai aka dora ce musu mi shi'a shi'atu Ali wato wanda suke goyen bayan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to asalin kalma a larabci haka take ne amma anan shi'atihi wa inna min shi'atihi na ana nihin lalle yana daga cikin waɗanda suka bi shi a addinin shi shine annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin waɗanda suka bi annabi nuhu kuma tsakanin annabi ibrahim da annabi nuhu kamar yadda malamai suka ambata malaman tafsiri akwai shekara 2640 wanda annabawan da suke tsakaninsu annabi biyu ne da annabi hudu ne da annabi salihu tun da suke tsakankaninsu da haka annabi ibrahima da ya zo ya zama cikin waɗanda suka bi addinin annabi nu idi ja a rabbahu sai allah ta'ala ya ce a yayin da ya zo ma ubangijin shi bi kalbin salim da zuciya kubutatta wankakka sibil kakal ita ce zuciyar da babu munafuci cikinta zuciyar da babu keta zuciyar da babu wani allah zuciyar da bata bar gurbi ko ɗan kaɗan ba ya kaunaci wani wanda ba Allah in kana so ka gano cewa annabi ibrahim zuciyan shi kalbin salimun ma'ana salimun lillahi azza wa jalla khalisun lahu kubutaccen zuciya ne na Allah ne shi kadai tsantsa wata kazallahu ibrahim khalila me yasa Allah ya rike annabi ibrahim matsayin khalil alkhulla mataki ne daga cikin matakai na kauna da so to Allah ya dau shine wato matakin da in mutum ya kai wanda yake kauna a cikin zuciyar shi zai zamo shi kadai ne bai bar ma wani gurbi ko dan kadan to wannan annabi ibrahim ya zamanto shi kaunar da yake ma Allah subhanahu wataala kauna ce tsantsa tantagarya wadda ba ta haɗu da kaunar wani ba da Allah ma ya ga alamun ya fara kaunar mata ce sai ya ce kai ta ga daji ka yaddo don a jarraba shi a gani da shi da ita da Allah waye su Allah ya kalli zuciyar shiga kaunar mata shi ya dan shiga ko sai Allah ya ce mai wannan mata ta ka dokar ta ka kai ta can cikin sahara inda ba ruwa ba kowa ba komi ka yaddo ta kawai ka juyo ka baro ta ya aikata ko bai aikata ba da ya ɗauki matar shi da ɗan jaririn ta ga hannu ya shiga cikin ƙungurmin daji cikin sahara yana tahiya yana tahiya sai da ya kai inda Allah ya mai umarni sai ce mata ta zauna nan ko da ta zauna kawai ba magana ya juye ba ta baya ta huwan shi tana ta kwala mai kira ya kai Ibrahim ya kai Ibrahim ila aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi ina zaka ka bar mu cikin wannan dokar daji wanda babu wani da ɗebe mana kewa babu kowa ciki annabi ibrahim bai kowa wayauta ba saboda shi allah dama yana so in dai kana ƙaunar shi ƙauna ta gaskiya to ya zama ƙaunar shi ta ƙaunar kowa a cikin zuciyanka ya zama na kana da wani wanda kake ƙauna kwatankwacin yadda kake ƙauna allah ka samu matsala kuma wuta za ka insha allah ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الله bai da wannan ba dole ne zamo Allah shi kake kauna sama ga kowa a zuciyanka to in kai haka nan sauran mutane ko sauran bayan Allah sai ka ba su ma ɗan kauna ɗan kaɗan amma ba dai irin ta Allah domin duk wanda kake kauna irin yadda kake kauna Allah to da ya baka umarni Allah ya baka umarni cewa za kai abin ya zame ma bi ka rasa yadda za ka amma in dai Allah ka hika wana sama ga kowa to duk wani wanda zai baka umarni in dai ya ci karo da na Allah sai ka yi watsi da shi kana iya daga hannunka ka sharara wa matar kamari har ta ga walƙiya saboda ta saba wa babban masoyinka shine wa shine Allah kana iya daga hannunka ka sharara wa duk wani wanda yake makaunacinka kana iya batawa da uwarka ko da ubanka saboda babban masoyinka saboda su yan ƙananan masoya ne to wannan ita ce soyayyar da annabi ibrahim ya yi wa allah da ya je yi watsi da matashi tana kwala mai kira saboda bin umarnin allah kowayo ta bayi ba to ita ma da yake gidan tauhidi ne ta kwankwada sai ta yi nazari ta ga irin wannan bai yiwa a ce kan banza sai ta ce ko allah ne ya maka umarni ka kawo mu nan wurin ka bar mu sai giliza kan shi ya ce eh sai ta ce to in dai haka ne tahi Allah ba zai tozartar da mu ba sai ta haƙura ta koma ta yi zaune da ɗan jaririnta cikin dokar daji in kana son ka gano annabi ibrahima ya kai matakin da ba wanda ya kai shi sai nan gaba in mun karanta ayoyin gaba domin da Allah ya ba shi ɗa isma'il Allah ya kalli zuciyar shi ta ɗan fara son wani kuma wanda ba shi ba shi ma sai Allah ya kishi akan wannan son sai ya ce mi wannan ɗan na aka yanka shi shi ma kaga jarabawa ne ko a ga da soyayyar da yake ma Allah da soyayyar da yake ma dan shi wanda yake girma yanka shi sai ka annabi Ibrahim ya tashi gadan gadan zai yanka dan shi ma dan da yake dan tarbiya ne dan tauhidi ne da aka gaya mai Allah ya ce a yanka ka ya ce har sai an shawarce ni if almatu umar ka aikata abin da aka ma umarni ai kakkai tunanin baba cewa zan yi raki ko zan yi bulle-bulle satajibini insha Allahu min sabirin kamar da wannan bayanin zai fito in ka kalli wannan abin da annabi Ibrahim yayi na kaunar Allah shi kadai lokacin zaka gane mi Allah yake nihi da kalbin salim wanda yace annabi Ibrahim ya zo ma Allah bi kalbin salim da zuciya kubutatta wankakka wadda Allah ne kadai cikinta to duk wanda ya zo ma Allah da kalbin salima ranar alkiyama ya tsira yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha da kalbin salim ba annabi ibrahim yana cikinsu shi shaida Allah ya mai idija a rabbahu da kalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun a yayin da yace ma baban shi da mutanen shi ma za ta'budu mi kuke bauta ma ya tambaye su mine ne kuke bauta ma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi wannan a suratu maryam ya faɗi wannan a suratu shu'ara ya faɗi wannan a suratul anbiya ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ya ta maimaita irin wannan labari saboda wannan abu yana da girma a wajen Allah shine ginshikin addini tabbatar da tauhidi da haka annabi ibrahima ya ce ma baban shi da mutanen shi ma za ta abudu menene kuke bauta a ifkan alihatan dunallahi turidun shin kiran ƙarya na alloli koma bayan Allah shine kuke bauta masu kuke so kaga sai ce a ifkan kalmar ifk al-ifku tana nihin aswa'ul kadhib mahi munin ƙarya ita ake ce ma al-ifk asalin kalmar a yaren larabci ta al-ifk wato tana nuna wato kamar karkarwa da kuma kai kawo ma'ana abin da bai tabbata ba waje guda abin da yake kai kawo shi ake cema yasa a larabci ake cewa itafakat bihimul ard a ce ƙasa ta girgiza da su to kaga saboda ita ƙaryar da in aka shirga ta wanda ya ƙarya in ka dawo wajen shigo bauta zai ƙara ma ba wannan ba to ita ce ake ce ma ifk saboda su waɗanda suke bautar gumaka in ka tambaye su me yasa suke bauta sai ta shirga ƙarya ko gobe in ka dawo ka ƙara tambaye su me yasa kuke bautar gumaka sai ka ji wata sabuwa kenan da haka kaga abin da suke menene ifk ne yasa ya ce a ifkan alihatan dunallah shin kyaran ƙarya na wasu alloli wanda ba Allah ba turiduna su ne kuke so su kuke bauta fama zannukum bi rabbil alamin to mi kuke zato game da ubangijin ta halikai ma'ana fama zannukum bi rabbil alamin ma zannukum bihi idza laqitumuhu wa qad abattum ghayrahu mi kuke zaton Allah zai yi maku idan kuka hadu da shi kun bauta ma wani wanda ba shi ba fa ma zannukum bi rabbil alamin wasu malamai suka ce ma'anar fa ma zannukum bi rabbil alamin ma'anar shi ma za tawahhamtumuhu li rabbil abi rabbil alamin hatta abattum ma'ahu ghayrahu wani irin tunani kuke ma Allah mi kuka ɗauki Allah ku wani matsayi wani gurbi kuka ba Allah cikin zuciyanku da har kuka iya bauta ma wani wanda ba shi ba wanda ya san girman Allah ya san kuma wane ne Allah ya san sifofin Allah da ayyukan Allah ba ya yarda har abada ko nike shi za a yarda ya bauta ma wani tare da Allah to ku yanzu cikin zukatanku ko cikin kwakwalanku menene hashashen da kuka yi ma Allah wani tsammani ne kuka ma Allah wani matsayi kuka mace har kuka iya bauta ma wani abu wanda ba shi ba shine fa ma zannukum bi rabbil alamin na'am fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim fa tawallaw anhu mudbirin فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يهزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون الله تعالى يتي فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم سي دوبو واتو يدي ديبا يي وني ديبي a cikin taurari ko kuma nazara nazaratan fi nujum sai yayi wani lissahi yayi wani tunani faqala inni saqim sai yace lalle ni marar lahiya fatawallaw anhu sai suka juya baya daga gare shi mudbirin suna masu bashi baya faraga ila alihatihim sai ya nihi wato gumakansu faqala ala ta'kulun sai yace shin ba za ku ci ba malakum la tantiqun mi ya same ku ne da ba ku magana faraga alaihim darban bil yamin ana sai yanni hesu da duka da hannun shi na dama fa aqbalu ilaihi yazifun sai suka huskanto zuwa gare shi suna gaggawa qala ata'buduna ma tanhitun sai ce kuna bautar abinda kuke wato sassakawa ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abinda kuke aikatawa fanazara nazaratan fil nujum malaman tafsiri suka ce sarkin lokacin sai ya aiko ma annabi ibrahima cewa akwai biki da muke da sallah wanda muke shekara shekara to gobe muke yi muna buƙatar ka fito tare da mu to annabi ibrahim da ya ga an cilasta shi fita tare da su baya da wata mabulla shine sai ya yi wannan dubara tunda su mutane ne masu canji da taurari sai ya kalli taurari wadda ya kalli taurari sai ya ce kai ni ba ni da lahiya sannan kamar yadda suka saba wato kallon taurari suna alakanta tasirin da yake faruwa tsakankaninsu da taurari sai ya bi irin sabonsu da al'adarsu wannan ɗaya daga cikin fasarorin malamai kenan suka ce taurari ne ya kalla amma wasu malamai kamar irin su hasan albasari da sauransu suka ce annabi ibrahim tunani ne yayi ma'ana fa nazara nazaratan fil nujum suka ce sai yayi wani tunani suka ce domin saboda a larabci ana cewa nazara fulanun fil nujum idza tafakkara fi amri wani sai a ce nazara fil nujum ma'ana in yayi tunani yayi lissahi to wannan ana fassara shi da ma'anan tunani kan wani abu wannan kuma fassara na cewa tunani ne annabi ibrahim yayi ya ga cewa wanda mataki ya kamata ya ɗauka tare da su wannan shi ne inganci daga cikin abin da yake nuna cewa fanabara nazaratan fil nujum fassara shi da cewa tunani ne annabi ibrahim yayi bisa kan matakin da zai ɗauka a kansu shine domin kalmar nazara a cikin yare na alkur'ani tana zuwa ne da ma'anoni guda uku tana zuwa da ma'annan nazara shine yayi tunani to in ta zo da irin wannan ma'anai sai ka ga ta yi ta'addi da fi sai a ce nazara fi kaza ma'ana na tunani ya yi tunani ko ya yi nazari ya yi lissahi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a falamiyan zuru sai ya ce fi malakutis samawati wal ard kaga nan tunani ake nihi ko da lissahi kamar yadda wato Allah ta'ala ya faɗi a nan fa nazara nazaratan sai ya ce fin nujum ko tunan sai zama tunani ne ake ne nazartu fi kaza kenan mina ma'ana tafakkartu fihi sannan ma'ana nabi yana zuwa da ma'anan nazara sai ya ta'addi da ila to shi kuma nazara idan ya ta'addi da ila to yana nihin kallo na ido kamar yadda Allah ta'ala ya ce afala yanzuruna sai ya ce ilal ibil kaifa khuliqat kamar yadda Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idin nazira sai ce ila rabbiha nazira sai zama wannan nazira kallo yake nihi da ido go saboda yayi ta'addi da ila to sannan nazara yakan zo da ma'anan yakan zo ba tare da yayi ta'addi da wani harafi ba kenan sai zama anan ma'anan shi kai tsaye saurarawa da kuma jira kamar yadda Allah ta'ala ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna kaga ba unzuru ilaina ba kuma ba unzuru fina ba unzuruna sai zama nan ma'anan shi jira da saurarawa don haka dai a takaice fa nazara nazaratan fil nujum annabi ibrahim sai yayi wani lissahi yayi wani tunani fa qala inni saqim sai ya ce kai wato ni mara lahiya ne sai wasu malamai suka lissafa cewa wannan inni saqim da annabi ibrahim ya faɗi tauriya ne yayi to shi kuma tauriya dama ya halatta lokacin da mutum ya ji mace tauriya shine mutum ya faɗi magana wanda zahirin maganan shi ko kuma zahirin abin da wanda yake magana da shi zai fahimta to matsayin ƙarya take amma shi abin da yake nihi a zuciyar shi gaskiya ya faɗi kamar kana ana zaune tare da kai yanzu sai a cewa ne ka ci abinci sai ka ce um kai kana nihin jiya kana ne ko kana nihin da sahi sai ka bar abin cikin zuciyarka amma yanzu baka ci abinci ba shi kuma wanda yake tambaya ka ai ka san da yanzu yake nihi ko ka ci abinci ka ciyo abinci sai ka ce eh na ciyo abinci wato a ranka sai ka bar da sahi to tauriya kenan ko gashi kai dai abin da kake nihi ba ƙarya bane amma a gwalgwadon zahirin abin da wanda yake magana da kai yake nihi to matsayin ƙarya wannan shine tauriya haka annabi ibrahim suka ce nan tauriya ne da ya ce inni saqi lalle ni marar lahiya ne abin da yake nihi sa asqam zan yi rashin lahiya domin wato duk dan adam yana tare da rashin lahiya kenan zan yi rashin lahiya a nan gaba kan faɗa Allah ta'ala ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun kaga ai lokacin da aka ce innaka mayyitun ba matace bane ko ma'ana satamutu ake ne zaka mutu zaka kasance mayyit to sai suka ce haka ne nan ma annabi ibrahim ya yi tauriya to tauriya annabi ibrahim shahararre ya ce sananna ce har cikin suratul anbiya mun karanto kuma mun ba da misalan tauriya da yawa wanda annabi ibrahim ya yi da kuma wato tarihuka manyan masu ilimi da manyan a tarihi wanda suke tauriya a wasu wajaje to don haka nan ma shi ne annabi ibrahim ya ce inni saƙi fatawallau anhu mudbiri don haka sai suka juya baya daga gare shi suna masu ba da baya suka juya suka bar shi malamai suka ce fatawallau anhu mudbirin suka ce ma'ana fari suna masu gudu ta gudu suka juya suka bar shi suka ce saboda rashin lahiyar da ya faɗa masu ta kama shi rashin lahiya ce irin wadda ana ɗaukar sun sani da haka kodar suka matso shi lahiya la ya ce kaza ne saba kowa zai ta kai shi kenan babu ma wanda zai tsayawa da haka fatawallau anhu mudbirin wannan yana nuna wato gudun shi ne ma suka yi gaba ɗaya to shi kuma da ya ga sun tahi a daidai lokacin da yake kwance ya zauna ya ce bai da lahiya sai suka tahi suka bar shi sai ya ce tallahi la'akidan na asunama ce na rantse da Allah sai na shirya maguma kanku wata dubara da haka sai ya tashi annabi ibrahim ko da ya tashi sai ya koma can inda suka baro to can inda suka baro kuma deja sun shirya abinci kowa ya yi abinci na girma an kawo an aje ɗakin da gumaka suke da manhon neman kusanci gare su da kuma su sanya albarka ciki goda annabi ibrahim ya shigo ɗakin da gumaka suke ya ga kwanonin abinci iri-iri kuma ga gunki kuri ba ya kyabtawa ba ya moci kunku gaban za a shi faƙala sai ce alata a kudu shin ba za ku ci ba ma'ana yan masu mu'amala irin mu'amalar da masu bautarsu suke tsammani ko su suna tsammanin wasu ababe ne masu hankali ko wanda suke iya karba to shi ma sai masa irin wannan Allah ta aku ne ba za ku ci ba ku ci mana malakum la tantiqu me yasa ba ku magana kallo wannan gunki ya ganshi kuri ya kallo wannan ya ganshi kuri faraga alaihim darban bilyamin kawai annabi ibrahim sai ya shiga dukansu bilyamin wasu malamai sun fassara bilkuwa mana da ƙarhi ya ɗora bugunsu yana jibgansu aka ce bilyamin kenan sai nuna ko kuma wanda suka fassara bilyamin da hannun shi na dama kenan dan a nuna wato dukan da ya maguma kan ba na wasa bane shi sa suratul anbiya ta nuna cewa ya masu guntu guntu gunduwa gunduwa aka yi sassare su ya kakkarya su baraga alaihim darban bilyamin fa aqbalu ilaihi sai suka huskanto zuwa gare shi yazifun suna gaggawa daga cikin fasarar kalmar yazifun wadda ta shahara a wajen malaman tafsiri shine yazifuna ma'ana isri'un suna gaugawa wasu sun fasara kuma suna tahiya sannu sannu sabanin wannan kenan suka ce kalmar daga kama daga azzifafu ne kamar yanzu a kai amarya ana cewa an yi zifafu ko kaga ai sannu sannu ake tahiya da yanga da takama da suka ce su ma haka nan ne suka huskanto suna tahiya kala ta abuduna matan hitun sai ya ce masu shinkuna bauta ma abin da kuke sassakawa da hannuwanku cin yanzu za ku ɗora bautar abin da kuke sassakawa kuke ƙerawa da hannuwanku kai za ka je ka cinto ƙunƙunka ko iccenka ka sassaka shi ka sassare shi ka mai kunnuwa da baki da ido da sauran ababe kuma daga ba sai ka koma kana mai gogo kana jin tsoron shi kana bauta mai wannan ba aikin hankali ba ne da yawa daga cikin masu bautar gunki wani kawai hankalin da Allah ya bashi ne yasa ya bari ba aya aka jami'a ba wa'azi aka mai domin in dai akwai hankali cikakke mutum bai bauta ma gunki mun sha karanta kissar wato wanda ya aje gunkin shi karkashin icci ya yi aiki a gonar shi ya sha wuya sai ya huddo dan gunkin shi karkashin icci zai bauta mashi ya aje shi yana kakkaɓe mai ƙura zai fara mai goho kawai sai da layo mai hitsari ca daga sama sai hitsari ya ɓata fuskar gunkin nan gaba ɗaya wanda ya daga kan shi ya ga dila ne sama ici ya kalli gunkin shi ya ga kan ici kaskantacce ya kasa kaucewa ya kasa ɗaukan mataki waya sha hitsari kuma sai an shahe mashi da ƙara kallon dilan nan ga ga dila iri-iri tsaye kan ici ya kalli gunkin shi ya ga iccen banza sai ce a rabbun tabulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alaihi sa'alib yace yanzu abun bauta ne dila zai tsiyaya mai hitsari bisa kai kuma shi kannan dila ya sha ba azba ya tura mai wani ciwo ko wata matsala ko ya sa abin hitsarin nashi ya kumburi ko wata matsala makamancin haka kawai shi kannan ya ce wallahi duk wanda dila zai mai hitsari kaskantacce kawai sai ya ɗauke shi kuma shi ga ƙasa ya tashi ya tafi shi daga wannan lokacin ya daina bautar gunki to annabi ibrahim kamar yanda wato suratul anbiya ta nuna da ya zo ya gugundile gumakan nan nasu da suka zo sai da suka fara bincike wane ne ya aikata haka waye aikata wannan aikin sai wasu cikinsu suka ce akwai wani saurayi matashi da muka shi yana aibata su ana kiran shi ibrahim yanzu haka shi ne wannan aikin daga dukkanin alama babu wanda zai iya ƙarhin halin yi ma allolinmu haka in ba shi ba da suka ce to kamata ya aje a kira shi a jawo shi gaban jama'a don kowa ya tabbatar da cewa ga irin sakamakon da ya dace ga wanda wato ya zo ya kakkarya alloli sai suka je suka kira shi suka taro jama'a aka tuhumce shi shin kai ne ka aikata wannan aikin ga allolinmu ya kai ibrahim wani irin rashin lissafi da rashin tunani abubuwan bauta ta annabi ibrahim ya ce a babban ne ya aikata saboda lokacin da ya sassare goma kan sai ya bar babban kuma ya dora mai gatari a wuya ya ce babban nasu ne ya aikata haka amma ku she ku tambaye shi zai gaya muku inda suna magana to wannan magana wannan kalmai da ya ce aje a tambaye su kalubale ne ya tulla musu yana nihin kenan inda suna magana kuje ya kuke bautar abubuwan da ba masu magana ba su iya ba ku labarin me ya faru da su balle abin da ya faru da kuke da sai suka dawo suna zargin junansu wato diskisiyon ta barki tsakankaninsu aka yi ta caca-caca-caca kan zancen karshe dai suka naɗe tabar makunya da hauka suka murje ido suka ce yaya za ka ce mama mu tambaye su suna magana laƙadi alimta ma haula yanzu ake da kanka kasan wa'annan gumaka ai ba su magana kai za ka ce mama je mu tambaye su ai kai ma kasan ba su magana sai ce to an zo wajen dama na yake son a zo sai ce yanzu za ku bauta ma abin da ba zai amfane ku ba ba zai cutar da ku ba ya ce tur da ku allah wadaranku don haka nan wurin sai allah ta'ala ya ambata cewa ya ce a ta'abudu na matan hidu yanzu ku za ku ɗora bauta ma abin da kuke sassaƙawa wallahu halaka kuma wa mata amalun Allah shi ya halice ku ta ku da abin da kuke aikata duka halitta Allah ne ƙunƙayen da kuke samarwa da dukkanin kayayyakin da kuke amfani da su da aikin ku da kuke aikata duka Allah ya halice ku gaba ɗayan ku halittun Allah ne inan tun da shi ya halice ku shine ya kamata ku bauta ma ba wani ba na'am
قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم نعم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم Allah ta'ala ya ce qalubunu lahu bunyanan suka ce to a gina mashi wani gini fa alquhu fil jahim sai ku jefa shi a cikin wuta fa aradu bihi kaidan suka nihe shi da mugun makirci fa ja'alnahu min asfalin muka maida su sune kaskantattu wa qala inni zahibun ila rabbi kuma yace lalle ni zan tahi zuwa ga ubangiji na sai hadi sai zai shiryar da ni rabbi habli min salihin ya ubangiji ka bani kyautar daga cikin salihai fabasharnahu bi gulamin halim sai muka mai albishir da wani yaro mai juriya wannan ayoyin a kansu za mu tashi a karatunmu na gaba idan Allah ta'ala ya nuna mu abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su gyara ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعين علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا علينا تلاوة القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سرعة أو زيغ اللسان فاكتبه منا على التمام والكمال المحدد من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا مولانا لا تؤاخذنا وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان اللهم نبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم حفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكر الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين